إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sake ba mu daman zama a wannan majalisi domin ci gaba da karatun wannan littafi mai suna tasirul fiqh fil ibadat a wannan masallaci a wannan unguwa ta bani fando ta biyu ta bani fando ta biyu domin gabatar da karatun wannan littafi wanda a yau insha Allah za mu fara bayani akan ahkamu tayammumi hukunce-hukunce waɗanda suka kunshi taimama taimama tana matsayin alwala idan babu ruwan da za a yi alwala sai a yi amfani da turbaya ƙasa domin yin taimama kuma da yake shara Allahu jalla jalaluhu التطهر للصلاة من الحدثين الأصغر والأكبر بالماء الذي أنزله الله عز وجل لعباده طهورا فقال الله جل جلاله وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا شرع الله جل جلاله التطهر للصلاة من الحدثين الأصغر والأكبر الله سبحانه وتعالى يا شرعنت yin tsarki domin sallah idan ɗaya daga cikin hadusa guda biyu suka faru ga mutum shine hadasi ƙarami abinda ya shahi bawali ko bayan gari da kuma babban hadasi shine al'akbar wanda yake wajabta mutum wanka shine janaba to Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta idan waɗannan abubuwa suka faru ga mutum ya tsarkaka da ruwa wanda Allah ya saukar bilma'i alladhi anzalahu Allah jalla jalaluhu li ibadihi tahuran a tsarkaka domin yin sallah da ruwan da Allah ya saukar ga bayunsa su zamanto tsarki a gare su wanda za su rika tsarki da su faƙal Allah jalla jalaluhu Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa wa huwa allazi arsala riyaha bushran baina yaday rahmati Allah shi ke aiko iskoki masu kadawa kafin zuwan ruwa sai kaga iska ya taso wanda wannan iskan bushra bushiran baina yadai rahmati yana albishiri kafin zuwan rahamar Allah cewa akwai ruwa ta yi وأنزلنا من السماء ماء طهورا Allah ta'ala yake muka saukar da ruwa wanda yake mai tsarki daga sama wanda za a rika tsarki da shi ruwa ne mai tsarki cikin karan kansa sannan kuma yana tsarkake waninsa wannan aya tana a cikin suratul furqan aya ta 48 wa tatahhur bil ma'i wajibun mala yace tsarkakuwa da ruwa yin tsarki da ruwa wajibi ne labudda minhu ma'al imkan babu makawa mutum yayi tsarki da ruwa yayi alwala in dai mutum na da dama babu wani uzuri ko wani dalili wanda zai iya zai iya hana shi amfani da ruwa in babu wannan ujirin ya zama wajibi mutum yayi tsarki da ruwa لكن قد تعرض حالات يكون الماء فيها معدوما wasu halaye suna iya gwittawa wanda za su iya sanya ruwa ya zamanto babu shi ma'ana an rasa ruwa kashewan ma'ana ya zamanto an kashe ruwa an rasa ruwa babu ruwa wani lokaci mutum ke iya samun kanshi cikin wannan halin ruwan da zai tsarki da su ya yi alwala da su ko ya wanka da su babu su aw fi hukumil ma'dum ko ko ruwan su zamanto a cikin hukuncin al ma'dum abinda aka rasa aw mawjuda ko ko ruwan ya zamanto akwai shi lakin ya ta'azzaru isti'maluhu li uzrin min al a'dhar shar'iyya yana da wuya a yi amfani da ruwan saboda wani uzuri daga cikin uzurran shari'a ga ruwan akwai amma akwai uzuri tare da mutum wanda bai iya amfani da ruwan وهناك قد جعل الله جل جلاله ما ينوب عنه to a cikin wannan halin idan zaman to ga ruwa amma mutum bai iya taba ruwa wataƙila yana da wata cutar da ba ta son ruwa in ya taba ruwa to abin zai zaman to tsanani a gare shi to Allah sai ya sa abin da zai zaman to maimakon amfani da ruwa wa huwa tayammum bitura shine yin taimama da turbaya taysiran ala ibadihi saboda sauƙaƙa ma bayinsa ورفعا للحرج والمشقة da kuma toke mabayunsa abinda zai zamantowa kunci da kuma abinda zai zamantowa wahala da tsanani a gare su qala Allahu jalla jalaluhu Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah suka gaskata Allah idan qumtum ila salati yayin da kuka tashi yin sallah kafin ku yi sallan faksulu wujuhakum ku wanke huskokinku wa aydiyakum ila almarafiqi ku wanke hannuwanku tare da kuwan hannu wamsahu bi ru'usikum sannan ku shahi kawunanku wa arjulakum ila alka'abaini ku wanke tsahuwanku zuwa ga ma'ana idanun sawu tare da idanun sawu wannan kaga an ambaci alwala da ruwa kenan wa in kuntum junuban fatahharu in kuma janaba ce tare da ku sai ku yi wanka wa in kuntum marda in ba ku da lahiya aw ala safarin ko ku kuna saman bulaguro aw jaa ahadun minkum min al-gha'ib ko kuma ɗayan ku yazo daga wurin bayi aw lamastum nisaa ko kuma kuka sadu da mata falam tajidu ma an ku samu ruwan da za ku yi alwala ba ko kuma ruwan da za ku yi wanka sai Allah ya ce fatayamma Musa idan tsayiba sai ku nihi wuri mai kyau ku yi mai kuyi taimama famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ma'ana ku shafi huskokinku da hannayenku daga wannan turbayar kenan wannan shine maimakon mi tsarki da ruwa ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum min harajin Allah baya nufi ya sanya muku kunci walakin yuridu li yutahhirakum Allah yana nihin ya tsarkake ku ne wali yutimma ni'matahu alaykum kuma ya cika ni'imarsa a gare ku la'allakum tashkurun ko cewa ku za ku zama to masu godiya ga Allah wannan aya aya ce wadda ta yi bayanin alwala da kuma taimama yana in ya zamanto babu ruwan alwala idan ya zama to karamin hadasi ne tare da mutum ko kuma ruwan wanka ko ko a akwai ruwan amma kuma ba iya amfani da shi to sai Allah ya ce ku nihi wuri mai kyau turbaya ku shahi huskokinku da hannuwanku saboda sauƙi daga Allah da aka a tayammumu huwa taɓahur huwa taɓahuru min alhadis al'asgari wal akbar bitura taimama shi ne ɗarkakuwa da turbaya mutum ya yi tsarki ya yi alwala da turbaya dalilin karamin hadasi ko kuma babban hadasi da turbaya badalal ma maimakon ruwa in bai yi amfani da ruwa sai ya amfani da mai da ƙasa ko kuma babu ruwan sai ya amfani da ƙasa ko akwai ruwa amma akwai matsala yin amfani da ruwan to shikenan a wannan halin sai mutum ya yi amfani da sai mutum ya yi amfani da ya yi amfani da ƙasa bi masarin waje wal yadaini shine ya shahi huska da hannayensa wata yammu fadilatun lihadin ummatin muhammadiyya taimama wata falala ce da Allah ya keɓance wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ita ikhtassa Allahu bihi Allah ya keɓance wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da wannan walam yaj'al huran li ghayriha Allah bai sanya turbaya ba ko kuma taimama ta zamanto tsarki ga wata al'ummar da ba ta annabi ba sallallahu alaihi wa sallam wannan tausi'atan laha saboda yalwata ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa itanan minhu ilaiha da kuma kyautatawa daga Allah zuwa ga wannan al'umma da aka fa an jabir ibn abdullah daga jabir dan abdullah anna rasulullah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli an bani abu biyar wanda ba a ba wani magabani na waɗannan abubuwa daga cikin abubuwan biyar manzo Allah ya ce waju ila tiliyal ardu masjidan an sanya mini ƙasa masallaci ce wa tsohuran kuma tsarki ce da ma'ana fa aina ma rajulun min ummati adrakatuhu as-salah falyusalli duk inda wani mutum daga cikin al'umma ta sallah ta riske shi yayi sallah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama al'umma sa sune aka kebance da wannan falalan wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka rawaito shi wa an imran bin husaini daga imran dan husaini radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ra'a rajulan mu'tadilan lam yusalli ma al-qawm yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yaga wani mutum ya kaurace ma mutane bai sallah ba tare da mutane qala sai manzo Allah bayan an gama sallah yace ma mana aka ya fulano an tusalliya ma alqaw wani me ya hana ka kai sallah tare da mutane qala sai yace asabati ne janabatu janaba ce ta same ni wala ma ababu ruwan da zan yi wanka qala sai manzo Allah yace alayka bis sa'id fa innahu yakfika kasa ta ishe ka ma'ana kan yi kasa turbaya kai taimama ya ishe ka in babu ruwan da za ka yi wanka sai ka je ka yi taimama kai sallah idan ruwan ya samu sai ka yi wanka kuma babu magana cewa ka sake yin ne ka sake sallan da haka idan mutum yana da janaba lokacin sallah ya yi babu ruwan da zai yi wanka to kawai sai je ya yi taimama ya yi zai yi wannan ibadar tashi daga baya idan ya samu ruwan sai ya yi wanka ba zai yi sake wannan sallar ba wannan kenan amma kaga saboda rishin karatu wani rishin ruwan da zai wanka sai ya ana shi sallah har lokacin sallah ya zo ya fice to kaga wannan kusakurai ne wanda ya kamata a kula da su wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi da aka fatayammamu yu'tabaru badalan an taharati bil ma'i taimama ana lura da cewa taimama musanyan tsarki ne da ruwa inda al'ajizi an in aka kasa amfani da ruwa to sai a yi amfani da mi da taimama turbaya maimakon mi ruwa bi sababi uzurin shar'i da dalili na uzuri na shari'a wa yi fa'alu bi taɓaukuri بالتيمم كل ما يفعل بالتطهر بالماء من العبادات معناه a ana aikata duk abin da ake aikata shi da tsarki duk abin da ake yin shi da alwala to ana yin shi da taimama duk abin da ma'ana ake yin shi da tsarkin ruwa to ana yin shi da taimama min al'ibadati na daga ayyukan ibadodi ka salati kamar sallah kaga sallah ana yin ta ne da alwala ko to haka ana yin ta da taimama in ta kama wa tawaf haka dawafi ma'ana kewayen ɗakin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala shi ma da alwala ake yin shi kenan in ta kama babu daman alwala sai a yi taimama a yi dawafin ɗakin Allah wa qira'atul qur'an da karatun alqur'ani wa ghairu zalika da wani wannan wa inna Allah ja'ala tayammuma Allah ya sanya taimama yani matsaharan ma'ana abin tsarki ce kama ja'alal ma'a matsaharan kamar yadda ya sanya ruwa shi ma abin tsarki haka ita ma taimama abin yin tsarki ne da ita ma'ana ana yin alwala da ita kamar yadda ake alwala da ruwa fa an huzaifa bin al-yaman radiyallahu anhu daga huzaifa dan yaman Allah ya kara mishi yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wanda Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce fuddilna alan nasu bi salatu ma'ana an fifita mu akan mutane sauran mutanen da ba al'umma ta ba akan da abu uku du'iyat sufufuna ka sufufil mala'ika an sanya safuffukan mu mu yi su kamar yadda mala'iku ke yin sahu yadda muke sahu haka mala'iku suke yin sahu وجعلت لنا الأرض كلها مسجد مسجدا an sanya mana ƙasa gaba ɗayanta masallaci ce duk inda sallah ta samu mutum yana iya yin sallah وجعلت تربتها لنا طهورا an sanya mana turfayan ƙasa ana tsarki ce a gare mu muna iya buga ƙasa mu yi taimama mu yi sallah idan lam najid alma in ba mu samu ruwa ba wa zakara خصلة أخرى يا أنبتي وتا معنى وت يعني يعني wata daga cikin abubuwan da aka fifita mu wanda bai kawo shi anan ba rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi da aka kenan mai mako ya taimama tana matsayin alwala duk lokacin da aka kasa amfani da ruwa to za a yi taimama a yi ibada duk abin da ake yin shi da alwala to ana na ibada to ana yin shi da taimama yanubu tayammumi anil ma'i fi ahwalin hiya taimama tana zamantowa maimakon ruwa a cikin halaye kama haka awwalan hali na farko idza udima ma in aka rasa ruwan alwala ina mun ba in aka rasa ruwan alwala kenan a wannan lokacin za a yi taimama da inda aka rasa ruwan alwala babu ruwan da za a yi alwala sai a yi taimama liƙaunihi ko liƙaunin lahi jalla jalaluhu saboda faɗar Allah falamta jidu ma'an fatayammamu sa'idan tsayi ba idan kuka rasa ruwa ba ku samu ruwan alwala ba ko wankan janaba to Allah ta'ala ya ce ku nufi ƙasa ku yi amfani da ƙasa ku yi taimama sawa'un udima alma'u fil hadri aw safar wannan ruwan an rasa shi ne a halin zaman gida ko kuma a halin bulaguro babu ruwa wa talabahu wa lam yajidhu mutun ya nemi ruwan bai samu ba sawa'an kana zaune ne a cikin garin da kake ko kana cikin bulaguro to sai mutum ya yi taimama a cikin wannan halin saniyar na biyu idan kana ma'ahu ma'an in mutum yana da ruwa akwai ruwa amma ya hataji huli shurbin wa tsarki yana da bukatar wannan ruwan domin ya rika sha in yace ya alwala da su ruwan za su kare kuma kishirwa ta daddabe shi ko ku a yana buƙatar ruwan domin dahuwa to falau ta tsahara bihi inda zai yi alwala da wannan ruwan la'adarra bi hajati da ya cutar da bukatarsa bi haifu ya kafa al'afsha ala nafsi da inda zai ji tsoron tsirwa akan kansa inda in yace ya rika alwala da su sai su kare yanzu sai waye gari babu ruwan da zai sha sai kishirwa ta addabe shi karshe ya rasa rayuwarsa aw aqasha ghayruhu min adamiyin aw bahima ko ko wanda ba shi ba na wani dan adam ne ko kuma dabba ne sai kishirwa ta same shi wanda za ta hana shi za ta zamantowa sanadiyar hallaka shi to a wannan lokacin sai mutum ya adana ruwan ya yi taimamarsa har lokacin da har lokacin da ya samu wadatar ruwa wannan shine hali na biyu wanda taimama take zamantowa maimakon ruwa ثالثا hali na uku idan khafa bi istimalil ma'i darar in mutum ya ji tsoron cuta ko kuma cutuwa game da amfani da ruwan fi badani a cikin jikinsa min maradin saboda wani rashin lahiya ma'ana in ya yi amfani da ruwan nan in ya yi amfani da ruwan nan zai yi rashin lahiya auta akuri shifa koko in yace ya yi amfani da ruwan saboda wani rashin lahiya ko ta cuta da an tare da shi to waraka ma'ana zai daɗe bai warke ba idan ciwon zai karu saboda bai san ruwa to a wannan halin ma sai mutum ya bar amfani da ruwa ya ce mamu bi kaulin lahi jalla jalaluhu saboda faɗar Allah ta'ala wa in kuntum marza in ba ku da lahiya in kuntum marza aw ala safarin ولم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا الى قول الله عز وجل فتيمموا سعيدا طيبا azuwa fadar Allah kenan sai ku yi wuri mai kyau ku yi taimama wannan shine hali na uku hali na hudu rabi'an na hudu idza ajiza an istimal ma in mutun ya kasa amfani da ruwan can in yayi amfani da ruwan rashin lahiya zai same shi ko kuma zai yi jinkirin warkewa nan kuma idan ajiza a nisa imalil ma'i in ya kasa amfani da ruwan limanadin saboda wani rashin lahiya da an tare da shi la yastati ma'ahu haraka ma'ana ba rashin lafiyar bai ba shi daman yayi motsi ko ya tashi ya je inda ruwan yake walaita inda homai wadda kuma baya a wurin shi babu wanda zai mai abullah mutum ne gashi kwanci bai iya tashi sannan babu wanda zai mishi alwala a wannan lokacin walaisa inda homai waddu'uhu wa kafa kurujar wakci ya ji tsoron wutar lokaci kawai sai ya yi taimama in jikin mirne yake katanga talaka wanda ba a sa ma sima ba sai ya buga kawai in akwai wani dutse kusa da shi sai ya buga dutsen in turbaya ce sai ya buga turbaya ya yi taimama kawai ya sallashi a cikin wannan halin da yake ciki wannan shine hali na hudu daga cikin halayen da taimama take zamantowa maimakon alwala khamisan hali na biyar idza khaf idza khafa bardan bi istimal ma in mutun yaji tsoron sanyi yace ya amfani da ruwan zai ji sanyi sannan walam yajid man zakhiruhu bihi bai samu abin da zai dumama ruwan ba musamman ma lokacin sanyi ruwa sun yi sanyi sannan bai samu abin da zai dumama su ba in yi alwala da ruwan sanyi zai kama shi to a wannan lokacin tayammama wa sallah sai ya taimama ya sallah li qawli lahi jalla jalaluhu saboda fadar Allah ta'ala wala taqtulu anfusakum kada ku kashi kawunan ku duk abin da zai zama to sanadiyar halakar mutum ko zai zama to sanadiyar da zai sa wata cuta ta kama mutum wanda za ta zama to sanadiyar halakar shi to Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mutum ya auka a cikin wannan kamar yadda zo a cikin wannan aya a suratul nisa aya 29 wa fi tilkal ahwal yatayammam wa yusalli a cikin wannan halayen mutum zai taimama ya sallah وإن وجد ماء يكفي لبعد طهوره إن متن يسامو رواندا yana isassa ya yi tsarki ga wani shashen gaɓuɓuwansa bi ma'ana yafi bi gasili ba'ad al'ada yaran nan ku kula da shi yafi bi gasili ba'ad al'ada ya ishe shi wanke wasu daga cikin gaɓuɓuwansa fa innahu yasta'miluhu fi ma yumkinuhu min a'da'ihi aw badanihi sai ya amfani da ruwan a cikin abin da yake yiwa na gaɓuɓuwan ko ko jikinsa wa ya tayammama anil bafi sai ya yi taimama game da saura yana da ruwa amma ruwan bai iya yin alwala da su gaba daya yana iya wanke fuska bai isa hannuwansa ba suka ce sai wanke fuskan hannuwan kawai su kuma ya musu taimama ko ko kuma a'a ruwan bai isan shi wankan janaba to aka ce sai ya wanke inda yake isa a jikin shi in yana iya wankewa daga cibiyarsa zuwa tsahuwarsa can ƙasa sai ya wanke in ya so sai ya yi taimako wannan ke wa ya tayamman ma'anil baƙi allazi qasara yani qasara anhu alma qasara anhu alma ma'ana sai ya yi taimama game da sauran jikinsa wanda ruwan ya tawaya game da shi saboda faɗar Allah ta'ala da ƙaulihi jalla jalaluhu fattaqullaha masaqatu ku ji tsoron Allah gwargwada ikon wa in kana bihi harajun in mutum na da wani miki wani rauni ya tadarraru bi ghaslihi aw maslihi bil ma zai cutu in yace ya wanke wannan mikin ko kuma in ya shahe shi da ruwa tayammama lahu sai mai tayammama a cikin gabubuwanka sai zaman to kana da wani rauni in kace ka wanke raunin ko ka shafa masa ruwa za ka cutu wajen raunin na sai ka bar shi kan ka wanke shi kada ka shahe shi da ruwa shi kawai sai ka yi masa taimama ka wanke sauran wuraren da babu mai babu wannan rauni ko wannan kenan ya kasa da sautin shi ko wannan kenan wa in kana turhuhu la yatadarraru bil masih in kuma wannan mikin nasa ko wannan raunin nasa bai cutuwa idan ya shahe shi masahal damat damat alladhi fawqahu bil ma wannan filakar da ake samu sai ya shafa a kansa ma'ana da ruwa wa kafahu al-masru ala tayammum an tayammum wannan shahwat da yayi ya ishe shi ba sai ya taimama wa yajudu tayammum ala wajhi al-ardi kuma taimama tana halitta a yi ta akan duk abin da yake ma'ana huskar ƙasa ce min turabin turbaya wa sabkhihi ko kuma bakan laka wa ramlin ko rairai wa ma huwa min jinsil ardi duk abin da yake jinsin ƙasa ne dutse ne laka ne rairai ne sannan kuma turbaya ce bakan laka ce jan laka ce farfarkiya ne dutse ne duk abin da yake dai wata ma'ana a jinsin ƙasa ne mutum na iya taimama da shi na iya buga shi ya taimama لقوله تعالى سبب وفتر الله تعالى فتيمموا سعيدا طيبا ولهوري وان ديكي ma'ana mai kyau wa kana alaihi salatu wassalamu ashabu wanda Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa sun kasance idan adrakatuhum as-sala in sallah ta same su walam yajidul ma'a ba su samu ruwa ba tayammamu bil ardi sai su yi taimama da ƙasa allati yusalluna alaiha wadda za su yi sallah akai turaban aw ghayruhu turbaya ne ko wani sa ma'ana turbaya ne ko hako ne duka ana yi ولم يكونوا يحملون معهم التراب باس دوka kasa suna yawo da ita saboda in sun kai inda hako ne duki ne sai su ce su sa wannan kasa a'a ko duki ne ko hako ne in dai ma'ana jinsin kasa ne sai ka buga a kansa kawai ka yi taimama da shi bai kai ka ɗauki ƙasa ba kana yawo da ita ko wannan ke wannan shi ne abin da ya shahi bayani akan halayen da taimama take zamantowa maimakon alwala sai sifatul wudu siffar ita siffar tayammumi siffar ita taimama ya ake yin taimama wa amma sifatul tayammumi amma siffar taimama فأن أمار بن ياسر رضي الله عنه دقى أمار بن ياسر الله قال مسيا قال يتي بعثني رسول الله بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة النبي يا أيكاني وتبقاتا yace a cikin wannan aikin da manzon Allah ya min domin wata bukata fa ajnabtu sai na yi janaba fa lam ajidul ma'a ban samu ruwan wanka ba yace fata marraktu fi sa'idi sai ne burkata tsoniya a cikin ƙasa kama tamragu dabba kamar yadda dabba take yin burkata tsoniya ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم سينزو وجه النبي فذكرت ذلك له نجي من ذا الله صلى الله عليه وسلم أبننا أنبتا فقال سيمن ذا الله إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ai ya ishe ka kai ma hannuwanka haka thumma daraba bi yadayhi al-ardha darbatan sai man darbatan wa'idatan sai manzo Allah ya buga hannayensa a ƙasa bugo daya thumma masaha al-shimal ala al-yamin sai ya shahi ya shahi hagun ɗinsa akan mi akan akan damansa wannan hannun hagun sai ya shafa shi alal yamini akan damansa wa zahira kaffaihi ma'ana da bayan tafinan hannayensa wa waje hagu da huskarsa wannan shi ne taimama idan ka buga hannayenka sai ka sha wa hagu ma'ana akan me akan tafinan hannayenka sai ka shahi huskarka shi kenan taimama ta kare ne so sai mutum kawai ya tare sallah ko ya dawafi ko ya karatun alkur'ani ko kuma duk ibadar da ake yin ta da ni da alwala wannan hadisi imam muslim ya rawaito wannan hadisi bi ma'ana an yadriba turaba bi yadayhi mutun ya buga ƙasa da hannayensa mufrajatai al-asabi yana mai bude yatsunsa haka summa yamsa wajhahu bi batin asabihi aka ce sai ya shafi fuskarsa ko ya shayi hannuwa ko kuma fuska suka ce sai ya shayi mai fuskarsa da cikin yatsunsa waɗannan wa yamsa a kafaihi bi rahataihi sai ya shayi a tafinan hannayensa ma'ana bakin mai bakin tafin hannunsa wa hadhihi hiya sifatul warida ma'ana in kai haka sai ka shayi fuskarka sannan ka shayi hannayenka wannan kenan وهذه هي الصفة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن إتت صفة تزود من ذن الله صلى الله عليه وسلم إن أكا أكا يتمم da aka kaga addinin musulunci addini ne mai sauki duka irin waɗannan abubuwa in mutum baya zuwa makaranta ko bai sauraron karatu irin waɗannan matsaloli suna iya samun sa sai ya kasa yana ya wahalar da kashi ce sai ya nemo duk inda ruwa suke shi ka hanyar samu ruwan lokacin sallah ya huta ba a barin lokacin sallah ya huta inda lokacin sallah ya babu ruwan alwala to kawai sai ka yi taimama kai sallah a cikin lokaci kana da janaba babu ruwan da za ka yi za ka yi wankan janaba da su sai ka yi taimama ka yi ibadar ko ku a akwai ruwan amma matsalar ruwan in mutum yake ya yi amfani da wannan ruwan za su cutar da shi misali a ce lokacin sanyi in ya zuba ma jikin shi ruwa in wankan jaraba ne sanyin nan zai tuta masa kuma bai samu abin da zai dumama ruwan ba to kawai sai ya taimu mai sallah ko in ya samu abin dumama ruwa sai ya dumama ruwan yayi wanka kuma bai zai saki sallah ba ko ku a ga ruwa akwai su amma yana da bukatar ruwan yana da bukatar su ya sha ko yayi wata ko yayi da ruwa ma'ana in yayi amfani da ruwan shi ruwa na iya kama shi karshe ya rasa ran shi ko kuma wani sa ko dabbar sa to sai ya bar ruwan ya ci gaba da taimama sa har lokacin da ya samu ruwa isa su wannan kaga addinin musulunci addini ne mai sauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walan yashadda hadha ad-din ahadun illa ghalabahu babu wani wanda zai tsananta a cikin wannan addini sai abin ya rinjaye shi musulunci sauki gare shi wannan kenan to shi alwala tana warwarewa ko ba ta warwarewa shi ne abin da za mu bayani da waƙin tayammu abubuwan da ke warware tayammum idan kana tayammumu li hadathin asghar fa yanquduhu wa yubtiluhu muftalat wa nawaqid alwudu idan tayammuma ta zaman to an yi ta da sanadiyar karamin hadasi shine bawali ko bayan gari kamar yadda in mutun yayi su zai yi alwala to yana warware wannan alwala ya bata alwala abubuwan da suke bata alwala ma'ana yana warware tayammuma ya bata tayammuma abubuwan da suke warware suke bata alwala duk abin da ke bata alwala yana warware alwala to shi ke bata tayammuma ya warware tayammuma وهو شيء ما خرج من السبيلين abin da ya fito daga hanyoyi biyu min baulin aw ga'iqin aw rihin na bawali ko bayan gari ko kuma iska idan ya idan wannan abin mutum bayan yayi taimama ya faru gare shi to taimama shi tawarwar kamar yadda ka sai in mutum yayi alwala sai yayi bawali ko yayi bayan gari ko yayi iska alwalar ta warware ta lalace to haka idan mutum yayi taimama waɗannan abubuwan su ne ke warware masa taimako ina wajen an fahimta wa ghayruha min al-muftilat min muftilat al-wudu da wasun su ne daga abubuwan da ke bata alwala sannan wa yanqudu tayammum idza kana li hadithin akbar bi mujibat al-ghusl ma'ana yana warware taimama idan ya zamanto taimama an yi ta ne sanadiyan babban hadasi abubuwan da suke wajautar da wanka kaljanaba kaman janaba wal haidi kaman wankan yankewar jinin al'ada wal nifas ko kuma yankewar jinin aihuwa kenan abubuwan da suke wajabtar da wanka waɗannan abubuwan kenan su ne suke walwala taimama kenan in mutum ya yi taimama sanadiyar janaba sai janaba ta same shi kuma wannan taimama ta shi ta yi ya walwale sai ya yi sai ya sake wata taimama in mace ya zamanto ta yi taimama ne sanadiyar min yankewan jinin al'ada ba ta samu wanda za ta yi wanka ba jinin al'ada ya tsaya mata sai ya zamanto babu wanda za ta yi wanka kuma lokacin sallah ya yi in ta ce ta nemi ruwan da za ta yi wannan wankan lokacin sallah zai huta ko ku a'a akwai ruwan amma tana da rashin lahiyar da in ta ce ta yi wanka da wannan ruwan ciwon zai karu ko kuma ya daɗe bai warke ba ko kuma zai zamanto sanadiyar sabbaba mata wata cutar da za ta zamanto a alakarta to a wannan lokaci aka ce sai ta yi mi sai ta yi mi sai ta yi mama ta yi sallah to bayan ta yi ta yi mama ta yi sallah kuma sai jinin al'ada ya zo mata ta yi mama ta warware ina ba za an fahimta li'anna al-badala domin abin da yake musanya wa huwa tayammumu lahu hukumul saboda abinda yake albadal musaya wa huwa tayammum shine taimama lahu hukumul mubaddal yana da hukunci abinda aka musanya ce da shi wa huwa alwudu shine alwala aw alghusl ko kuma wanka kenan wannan shine abubuwan da suke warware alwala wa yabtulu tayammum aidan sannan kuma na daga cikin abubuwan da suke bata taimama bi wujudil ma'i samun ruwa idan mutum ya samu ruwa isassu wanda yana iya yin alwala da su ko wanka ba tare da uzurin da zai iya cutar da shi ba to a wannan lokacin taimama ta lalace dama abin da ya sanya shine rashin ruwan ko kuma waɗannan uzururuka in sun gushe kenan taimama yanzu ta lalace in kana tayammum li adami wujudil ma'i in ya zamanto taimama an yi ta ne saboda rashin ruwa وبزوال العذر الذي من جعل من أجله جعل التيمم شرعت شرع التيمم من مرض ونعوه da kuma gushewa uzuri wanda dalilin wannan uzurin ne aka shar'anta taimama kamar rashin lahiya ko ko kuma kwatankwacin shi idan wannan ya gushe to shi kenan ma'ana taimama ta lalace wa man adama alma wa turab aw wasala ila halin la yattaqi'u lamsu albasharata bima'in ولا تراب فإنه يسلي على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم aka ce wanda ya rasa ruwa da zai yi alwala ko wanka sannan kuma ya rasa turbaya wadda zai yi taimama ko kuma ya kai halin da na rashin lahiya wanda jikin shi bai iya shafa masa ruwa ko turbaya ma'ana ya kai halin da bai iya amfani da ruwa ko turbaya ko kuma babu ruwan babu turbaya to a wannan lokacin fa innahu yusalli ala hasabi halihi bila wudu'in wala tayammum sai mutum yayi sallar shi a wannan halin fargwadon wannan halin nasa ba alwala babu tayammum mutum ne ya kai halin da ma'ana watakila duk gaɓuɓɓun ba su aiki ba su aiki in yi zama ga uwa ba su aiki idan kaga bai iya yin alwala bai iya yin taimama to a wannan halin mutum zai yi sallar shi ba alwala ba taimama sai mutum ya yi sallar shi ba alwala babu taimama da annan Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha dan Allah bai dora mare sai abin da take iyawa wala yu'idu hadhihi sala kuma bai sake wannan alwala bayan gabubuwan sa kuma sun fara aiki li'annahu ata bima umira bihi dan yazo da abin da aka umarce shi li qawli Allah jalla jalaluhu saboda fadar Allah ta'ala fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgudan ikon duk abin da ya huta ikon mutum wannan kuma Allah bai kama shi da laifi وعن أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبو هريرة الله يقرأ ما سيبا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا أمرتكم بأمر إن أمرتكم دون الأمر فأتوا منه ما استطعتم خذوا دون الأمر غرغديكم معنى إن تكوي كذا تكوي وأن أبين كوبا غرغديكم ko kenan yadda zaka iya zaka iya saboda haka kenan ibada ita tsari gare ta kamar yadda in mun zo cikin sallah za mu yi bayani na saboda akwai wata ka'idar da mutane saboda rashin karatu sai suna barinta a ka'idar sallah a cikin sallah abinda baka iya yin shi shi kadai ne yake faruwa misali mutum bai iya yin sallah a tsaye bai iya tsayuwa amma yana iya zama to sai ya zauna ya sallah idan mutum ya zamanto yana iya tsayuwa yana iya yin zama sujuda ce abai to bai iya yi to wajibi ne ya yi tsaye ya yi zaune a wajen sujudan sai ya yi nuni amma sai ka ga mutum yana iya tsayuwa yana iya yin zama watakila su jira ce saboda matsalar baya bai iya yi sai ya kawo kujera a masallaci sai ya zauna duk sallar sai ya yi ta a zaune wannan kuskure ne kuskure ne wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mutane su kula da su in dai kana iya yin tsayuwa to kai zamane matsalar ka su jira ne to wajibi ne kai sallar nan tsaye kai zaune in ka zo wajen sujida yanzu ba ka iya dukawa kai sujida a nan sai ka yi nuni in ya zama to tsayuwa ce an ba ka iya yi amma kana iya yin zama kana iya yin sujida to wannan tsayuwa kaɗai ta faɗi gare ka dole ne ka yi zama sannan kuma ka yi ne ka yi sujida amma sai ka ga mutum duk yana iya yin waɗannan abubuwa amma sai ya zo da aji kujera wataƙila matsalar ƙahuwa ne gare shi matsalar kahuwa ne gare su gare shi bai iya tsayuwa amma yana iya yin zama yana iya yin sujida yana iya tasowa daga sujida wannan tsayuwar ce kaɗai ta faɗa gare shi wannan zama da wannan sujida da tasowa da sujida wannan ya zama wajibi ya shi wannan ya kamata mutane su kula so da yawa mutane saboda rashin tambaya mutum bai tambaya kawai shi kenan sai ya zo ya yi abin da ya ga dama wannan kuskure ne sallah ba abin wasa bace ba da haka muke kira ga mutane duka irin waɗannan matsaloli ya kamata a tambayi malamai a ka ake yin su kayi kayi a yi su yanan abin da mutum bai iya yin shi kaɗai ne yake faɗuwa gare shi abin da yake iya yin shi wajibi ne ya yi shi wannan shi ne ƙarshen abin da ya shahi sha'anin taimama saboda ƙurewar lokaci kuma anan za mu dakata sai Allah ya kai mu sati na gaba insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya shi da aka mu izalatun najasa wance hukuncen yadda ake gusar da najasa idan ta taba jikin mutum ko tufafin mutum ko wurin ibadar mutum ta da ake tsarkake ita wannan najasar a gusar da ita da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh